السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يولى ربع عشرين وتوجيه السنة شكرا تدبو بيت دريكم كأسفل الشيء الكبيرة سميلات العشرين لأخوكم وتنبوها شكرا تدبو بيت العشرين لأخوكم ميلادية ماذا نسينا أربعين شدة shi wanda ne ta ke da albarka na zaɓin musamman zaɓin musamman wanda muke gabatarwa a wani masallaci da albarka na usman da rahman da kuma da kai kima da ke muna cikin shugaban sa sharuɗan sallah satin da ya gabata mun yi magana kan hukuncin yin sallah a cikin ɗakin kaba da hukuncin yin sallah saman ɗakin kawa. Shi ma ya ci gaba da cewa wa min ha daga cikin sharuɗa na sallah akwai isirbar gwamnati wala ta sirru bi duni shi illa li ajizi wa mutanaffirin rakibin sa'irin fi safari wa yanzamu tijahu salati ilayhi wa mashi ويلزمه الابتداء والركوع والسجود إليها وفرضه من قرب من القبلة إزالة عينها ومن بعد جهتها ما يأتي daga cikin sharuɗan ingancin sallah sallah ba ta zama ta inganta sai an fuskanci alƙibla menene shi da ɗakin kaba madaukakiya saboda Allah ya ce fa walli wajhaka shatr al-masjid al-haram wa haythu ma kuntum fa wallu wujuhakum shatr don haka wannan aya tana nuna musulmi bai zai yi sallah ba sai ya kalli kaba ya fuskanci alƙibla kenan istiqbalul qiblati شرط ني شرط ني لصحة الصلاة مع الاستطاعة والقدرة أما إذا متون زي إياه كما ينادى إيكو wannan sharadi na sallah sai in mutum zai iya kuma sai in yana da iko kenan wanda bayi da ikon kallon alƙibla lokacin da ya zo sallah to zai iya sallah bai kalli alƙibla ba tunda bai da iko la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha a sannan kuma a kenan idan yin sallah bai kalli alƙibla ba saboda bai da iko to sallarsa ta yi duk wanda ya yi sallah bai kalli alƙibla ba ba tare da wata larura ba to sallarsa ba ta yi ba saboda babu sharaɗi a ciki kuma mun karanta da ku duk lokacin da ibada ta rasa sharaɗi to wannan ibada Allah baya karbanta shi yasa malam yace fala tasihhu bidunihi sallah ba ta inganta bidunihi ai biduni istiqbali alqibla ba tare da an fuskanci alqibla ba kamar yanzu wani yazo ya ce zai sallah yazo ya kadi kamar sallah komai kawai sai kalli nan ya yi ƙadika masa sala ya yi komai kawai sai kalli nan a ce kai nan fa ba alƙibla ba ne nan ne gabar alƙibla sai ce ba zan kalla ba ya yi sallah lafiyayya da karatu da ruku'i da tasbihinsa da komai sunan sallarsa ba ɗila lalatacciyar sallah ne to amma da za a kawo wani bawan Allah bai da lafiya nan ɗin yana kallon ina nan kudu ko arewa ya zo zai yi sallah ko motsi baya yi kuma lokacin sallah yi kawai ya kabbara sallah sai ya kalli kudu ko arewa sallarsa ta yi limada ba wanda zai juya shi watakila baya iya magana amma kuma da hankalinsa da ka yayin da mutum jinya ta kama shi rashin lafiya ya kama shi yana kwanci a gado kuma baya kallon alƙibla ko bi zai iya juyawa ba ko bi zai iya yi wani magana ba akwai ciwon da zai same ka kana kallon mutum ka san wane ne amma ka buɗe baki ka ce ga abin da kake so bai zai ba ka ɗaga hannu ka yi haka haka hannun bai zai dago ba Allah ka raba mu da irin wannan ciwo to kuma kana cikin hankalinka kuma lokacin sallah kuma kai ba gabar kake kallo ba ya za ka yi ka kalle ta saboda an ce ma'al kudrati wal istita'a dole ne fuskantar alƙibla idan akwai iko da dama to wannan bai zai iya yi ba ko kuma da ikon da damar ko kuma ce da ikon amma babu damar me bambancin da iko ba dama da iko yana da ƙarfin zai iya yi yana da ikon yi damar fa ba a ba shi damar ya yi ba wala Allah ya faɗa hannun azzalumai macuta yana cikin wani yanayi an ce kowa ya kalli nan duk wanda ya motsa ya juya wani guri za mu harbe shi kuma ga lokacin sallah ya yi amma kuma kudu yake kallo ko kuma arewa yake kallo yanzu nan kaga dama a iko me iko ƙarfin jiki da lafiyar ya motsa jikinsa ya kalli alƙiblan akwai ko babu shine alƙudura to amma alistita'a fa damar ko ikon babu saboda yana juyawa za a harbe shi wataƙila wanda suka kama shi ba sa sallah ko kuma suna sallah amma ba su yadda da yin sallar ba to ya zai yi sai ya bari sallah ta wuce mai ya yi ƙadiƙa mata salatinsa yana kallon kudunsa kawai in kun lura shari'a akwai flexibility a ciki tana da taushi duk abin da kaga an matsanta to za ka iya ne amma da ya zarar ba za ka iya ba an sauƙaƙa ina fatan kuna ganewa shi amfani irin wannan karatun yanayi zai iya sa ka ka faɗa haka ko aje ana jinya ka asibiti ciwo ya yi ciwo yan jinyar sun tafi wanka sun tafi siyo magani lokacin la'asar ya yi ga shi kana ganin magariba za ta wuce kuma gadonka ba alƙibla yake kallo ba kudu yake kallo ko arewa yake kallo kuma ba za ka iya magana ba wataƙila an sama wani abu a makogoranka ba ka magana ba za ka iya nuna wani kace a juya ka ba kuma ga lokacin sallah zai wuce ya za ka yi ka yi ƙarƙa mata salatunka ka yi sallah a haka saboda ba ka da iko kaga wannan kuma akwai damar amma ba iko damar ba wanda ya hana shi damar amma jikinsa ne bai ba shi ba to duk wannan ne ku gane duka dokar da aka kafa din na dole a fuskanci alƙibla sai inda iko shi yasa malam yace illa li'ajizin to wannan shine duk bayanin da nayi illa li'ajizin sai ga wanda yake gajiyayye sallah ba a kalli gabar ba bata inganta ba sai ga gajiyayye wanda aka kama shi aka ɗaure shi Allah ya ce fattakullah mastata'tum ku ji tsoron Allah daidai gwargwado walillahi al-mashriq wal maghrib fa aina ma tuwallu wa samma wajhullah wannan aya tana aiki ga wanda bai samu dama ba bai samu iko ba barayi suna iya tsare ka a hanya a irin wannan ƙasa ta mu Allah ya shiryar da su ya ba mu lafiya zaman lafiya sai su zubar da ku awa biyu a ce kowa ya yi ribda ciki duk wanda ya daga kansa zai ji bindiga to sun kwantar da ku karfe shida saura kwata kuma ba za su daga ku ba watakila sai sun gama operation ɗinsu goma na dare to ya za ka yi sai ka bari sallah ta wuce maka ka sani ko kashe ka za su yi za ka yi sallah a wannan yanayin kaga yanzu wannan kudura ɗin kana da shi amma istita'ar damar babu saboda kana ɗaga kanka za ce kai wannan mai tsaurin ido ne sai su harbe ka to idan kana da fiqihu a addini kana gane abubuwa to za ka yi sallar ka a haka yadda kake ita kanta taimamar sai a yi ta yadda ta samu an fahimci wannan idan aka kama mutum ɗaya kenan to kuma ga wani ma in aka soke kafa aka tsire ka Allah ke akwai tsire mutum ko soke shi ko kuma a ɗaure shi a kama mutum a sa shi a jikin itace a ɗaure ka kana kallon yamma su yi banza da kai su tafi su barka wataƙila sun mamanta da kai kuma lokacin sallah ya yi kai kuma kana kallon yamma to duka irin wannan karatun shine zai menene shine zai zaka tuno sai kai ta sallah a haka ba za ka bari sallah ta wuce ka ba ba za ka iya istiqbalul qibla ba malamai suka ce fa innahu yusalli hasab halihi zai sallah ne daidai gwargwadon halin shi kawai hadarin mota kuka yi Allah kiyaye kun fadi wasu gawawaki ne duk a gefen ka kai kuma ka rugurguje ka karye kafarka karya uku hannunka ya gutsire Allah kiyaye gangan jikin kawai kake iya motsawa kuma kana so kai sallah kuna cikin daji kuna ta ihu kuna neman taimako ba a zo aka kawo taimako ba kuma lokacin sallah yayi wataƙila tun da isha'i kuka faɗi kana so kai isha'i wataƙila ba za a waiwaice ku ba sai gobe da safe ƙarfe goma ƙarfe sha kaza sai ka bari asubahi ta wuce ma isha'i ta wuce ma za ka yi sallah ne a bisa inda kake kenan sharaɗi gajiyawa yana jefar da sharaɗi in mutum ya gajiya sharaɗi yana faduwa ya ce wa mutanen filin rakibin sa'irin fi safarihi wanda yake sallan nafila yana kan abin hawa shine rakib sa'irin matafiyi a cikin tafiya ta sa wannan ya halatta mai sallan nafila akan dabba yayi sallah bai ga gabar ba abinda nake so na ce ba dole bane ba sharadi bane in sallan nafila ne in kana kuji kuji fa in sallan nafila ne kuma kana kan tafiya kuma kana kan dabba wa mutanaffilin rakibin sa'irin fi safari yani يجوز له أن يصلي بدون استقبال القبلة في سفره كان سو كي نافلة كان كان أبو حوانك باكا كلون قبر بأتي سيكا تياكا كل قبر با حالة السفر wannan nafila tana da yalwa ma'ana an halatta a yi sallan nafila amma in akan abin hawa ne amma in ana tafiya ne ba wai haka kawai a gidanka ka juya ka kalli wani guri ba ka kallon gabar ba wai sallar nafila ne ba haka ake nufi ba suka ce da annan nafila ta ausa uminan farida fa yubahu an yusalli nafilata ila ghairi alqibla fi halati safar ya halatta mutum in dai tafiya yake yanzu kamar motoci da suke ruga gudun nan suna gudu kana da alwalaka ba sai ka kalli gabar ba kawai Allahu Akbar ke ta nafilarka in direba ne kai wannan bai zai yi ba kana aiki amma an tuka ka ake yi fa kai ta nafila yanzu irin tafiyar dare da ake ana kwana karfe ukun ka tayi duk kai kiyamun lailin ka ko ina take kallo ba sharadi bane idan dai kana kan abun hawa kuma kana kan tafiya wai sai ka kalli gabar a'a zaka iya yi ba ruwanka aka inda akan abun hawa aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana yin sallan nafila akan dabbarsa duk inda wato dare cikin dare ko yaushe duk inda ta fuskantar da shi hadisin bukhari da muslim me haka wannan min ajali tausiyati ala nasi fi husulil ajri ne don a yalwata wa mutane su samu lada mai yawa kar a ce wai sallar nafila dole sai ka sauka a ka ta yi yanzu kama a jirgin sama za ka yi ta nafila a manya-manyan makapolos dogayen motoci manyan nan ka yi ta nafila ko ba a kalli gabar ba kenan waɗannan dalilai an baka dama kai sallah ba tare da kaga alƙibla ba tunda nafila ne kuma akan tafiya ne wa yalzamu iftitahu salati ilayha to to sai malam ya kawo ya kawo wani ka'ida amma in za ka fara buɗe sallah sahihin zance duk da wasu sun ce a yi sallar mutlakan haka to amma a zance a ok afon malam ya faɗa cewa yalzamuhu amma a sahihin zance ba lazimi ba ne ba dole ba ne amma nan malam ya kawo ka'ida sai an fara sallar ana kallon gabar me ake nufi laisa bi lazimin yanzu shi mai littafi wannan bayan ya yi mana maganar a yi sallan nafila ba a kalli gabar ba ko to daga ƙarshe sai ce amma in za ka fare ta ko akan dabban ne sai ka tsaye da ita ta kalli gabar Allahu akbar kabbarar ka ta harama ta nafila ta kalli gabar to sai ka saki dabba ka tai kudu ko tai arewa haka ne ko to amma zance mafi inganci wasu malaman suka ce wannan maganar ta shi wannan malami mai littafi ba dole bane ko da kuwa a fara nafilar taka baka fara da kallon alƙibla ba laisa bi lazimi Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen yana cikin masu bayani da sharhi akan wannan cewa ba lazimi bane. Kawai ko ina dabba ka ta kalle ka ka buga kawai. To wasu malami sun ƙara sun ce mai tafiyar kafa ma fa shi ma an ba shi wannan dama. Kamar ya wanda yake tafiya a ƙasan ƙasa ba wanda yake tafiya a gadon bayan dabba ba mai takawa da ƙafa wa mashin wal mashi fi safari aidan yusalli ainama tawajjaha wa huwa mashin mutum zai iya niyyar yin sallah yana cikin tafiya yana imai kuma duk inda ya fuskanta yi sallarsa me yasa suka ce kiyasan alar rakibi an yi kiyasi a kan matafiyi me dalilinku suka ce ai abu ne mai sauƙi yayi shi mai tafiya a ƙasa shi ba matafiyi ba ne rahusar da aka ba wa matafiyi shi baya ciki suka ce idan ma ka duba da wanda yake kan dabba da wanda yake takawa a ƙasa ba ya fi cancanta a bashi rahusa na'am bai tafiya a ƙasa to sai suka ce duk da nassi hadisi ya nuna annabi ya yi sallan nafila a kan dabba yana tafiya to za a yi ƙiyasin matafiyi a ƙafa shi ma a shigar da shi wannan babin yi sallan nafilansa inda yana kan tafiya ne ko ina ya fuskanta kun fahimci wannan wannan wata magana ce cikin maganganun malami wa yalzamu iftitahu salati ilaiha wa yalzamu aliftitahu ruku wa sujudi ilaiha da bude sallah da ruku'i da sujada a kalli gabar idan ba za a cutu ba a lokacin da ake yin tafiyar wannan wani ƙarin haske ne wasu suka ce a'a ai akwai wahalarwa ya za a ce mutum yana cikin sallah in ya zo zai rukuyi da dabbar tasa sai ya juya ta ya kalli gaba in ya dago daga rukuyi ya dawo ya ci gaba da tafiya sannan in ya zo zai sujada sai ya juya ya kalli gaba suka ce a la yalzamu ba dole bane kenan wannan wa yalzamu din la yalzamu wasu sai ka ce wasahihu la yalzam wasahihu la yalzam sai kuma bayani akan menene shari'a ta dora wa mutumin da ya zo yin sallah gashi ga ɗakin ka'aba jama'a akwai bambanci tsakanin mai sallah a nesa da ka'aba da mai sallah gashi ga ka'aba yana kallonta mai sallah a nesa da ka'aba ba a wajabta masa sai ya fuskanci exactly daidai wa daida inda ɗakin ka'aba yake ba mai aka lazumta masa jihar jihar mana inda inda ake tsammanin nan ka'aba yake yanzu duk musulmi duk inda yake in ya kalli gabar ba cewa zai anan ka'aba take ba amma yanzu daidai ne in an ja layi za a samu ya taba ka'aba ba lalle bane me yasa shari'a ta yi sauki suka ce li ta'azzur isabatu ainil ka'aba saboda zai wahala bi zai yi ba a samu exactly haƙiƙanin inda Ka'aba ɗin take a ce za a yi sallah yanzu nan mu nan masallacin Usman bin Affan an yi mana shi yana kallon gabar mu a wajen mu da mu da ku Ka'aba muke kallo ko amma ba mamaki da za a sa tape a ja a ja a ja a ja wataƙila a samar da mu can wajen bayan daru tauhid ko hilton wallahi tallahi ko ka ji kama a can wajen masfala a can ka kare yanzu in tambaye ku zai yiwu wanda yake nesa da ka'aba a ce dole sai ya samu seti yawwa shi sa ya ce shatara almasjidil haram shatara me shatara jiha ba ain bane shatara ba exactly bane ne to duk wanda suka fahimci cewa wanda ike nesa da ka'aba wai sai ya ɗauki seti sai an ɗauko ni kamfas wannan irin wanda ake sa na auna alƙibla an ɗau auna to inda ba su da injin da za su auna ba ƙauyen da ba su da shi kawai ku nuna musu ga mafudar rana ga mafaɗarta mutanen ƙauye ya suke gane gabar ina rana ta fito kawai Allahu akbar shikenan to wannan shine shari'a ma ja'ala alaikum fi dini min haraj yanzu idan mun ce muna kallon ka'aba ko duk yanzu ba ga kunan kuna kallon duk kowa ba ya kallo gabar ba kowanne ku ga daransa gabar yake kallo ga can wani a ƙarshen masallaci wai shi ma nan gabar ne kai ma nan gabar ne kai ma nan gabar ne kai ma nan gabar to mu ana to ga wani masallaci a can tal'udu shi ma gabar ne Ƙofar ruwa shi ma fa gabar ne, kurna shi ma duk gabar ne, ka'aban faɗinta iya ina ne. Ba ta kai ba, ba ta kai nan girma ba, ta kai masallacin nan girma ba. To, ko masallacin nan ne aka kafe shi aka ce, wanda ya sahu a can gurin ya kalli haka, har da wani kamewa yana subhanallah kaza kaza, inda za a saita ba, saitin ka'aban yake ba. Amma, wajen jiha ɗinta jihar gabar ɗin kawai ake so a fuskanta wannan shine hukuncin wanda yake nesa da kaba mun yi ta fafatawa da wani bawan Allah masu harkar alƙibla akan wannan masallacin namu sai ce ai malam wannan masallacin na kuma na garin ƙayan nan ya kamata a gyara masa alƙibla na ce kamar yaya bayan wannan wahalar da muka ji aka yi a gyara alƙibla ya ce ai na gwada ina da na'ura da kwamfuta na gwadawa na ce waye sa ka ka gwada waye sa ka waye ce wai ai da aka sa aka sa rula wai rula ya ɗoro daga ɗakin kaba ka ji ba rigima wai sai ya taho da ita wai har gadan ɗaya wai sai ga wai wai rular ba ta hau kan masallacin daidai ba ta ɗan kauce ko map yawi na ce Allah cewa shatara kun fahimci wannan so kada kuwa da kanku yanzu ko a nan layin kawai a wannan titin in ka miƙe daga nan har zuwa kurna asabe da wanau titi ɗaya ne ka gan shi nan a miƙe tarwal daga nan ka miƙe har na'ibawa duk ba akwai masallaci a nan ba to yanzu duk masallatan da suke haka ɗin nan kowa ɗin gindin ka'aba yake kallo ba zai yi ba amma wanda ya dan kauce haka idan malam kwatance ne ake yi da hasashe inda wurin yake barin buga muku misali yadda za ku iya ganewa yanzu ni ina zaune a nan ina kallon yamma a iya abin da na sani inda za ku tambaye ni ina jami'ar bayero take me zan ce tana ina tana nan jami'ar bayero tana ina tana yamman nan tana biyu ke tana haka sai na nuna haka in na ga dama zan ce yanzu ina kallon jami'ar bayero ne amma yanzu da za a sa rula a ja watakila sai dai a tarar da ni a ɗorayi ko a tarar da ni na kusa fan shekara ba amma ba wani mai hankali da zai ce malam ya za ka ce jami'a tana nan ba a nan take ba to ina take a nan take amma ba a lazimta mun sai na ce ga setin kofar old site ko masallacin jami'ar bayar ga inda yake sai na nuna da yatsa ta ba in kun gane wannan shi kenan sai hukunci na biyu sai malam ya ce wa fardu man qaruba min al-qiblati isabatu ainiha amma wa man ba'uda jihatuha shikenan ga yadda karatu yake wanda yake gashi ga Ka'aba gashi ga gindin Ka'aba farilla akan sa shine me isabatu ainiha lalle sai ya sai yayi bitin lalle exactly inda Ka'aba din take in baka gane ba wanda yake dawafi bai da uzuri ya kauce yana dawafi ga dakin a gaban sa shi yasa za ga zaka ga sahun sahun dakin Ka'aba ba daidai yake da safin masallacin wajen Ka'aba ba sahun dakin Ka'aba yake masallacin ka'aba gaba ɗayansa haka yake round yake a kewaye yake a kewaye yake a kewaye yake a kewaye yake a kewaye yake saboda me wa fardu man qaruba min al-qiblati isabatu ainiha wanda duk yake kusa da al-qibla qaruba to lalle sai ya me sai ya seta ta ka tabbatar kana ganin ta wanda ya je umra wanda ya je haji in dai zai nafila zai sallah to ya tabbatar yana me yana kallonta inda za a ja zai taɓa jikinta amma wa mun ba'u dafa jihatuwa wanda kuma yake nesa fa jihar to shine shafar jihar ina gidan murtala yake yana nan yana nan gidan murtala dogon gida gidan murtala yana nan yana nan ma'ana jihar nan yake ina kurna asaba take sai in ce tana nan kurna tana nan nan haka jiha na nuna ba ainu kurna na nuna ba kenan duk wanda yake nesa da kaba jihar ta zai nema mana inda take zai tinkara yanzu wanda zai tafi maiduguri kam wai ina zai ha ba nan zai ba gabar take ai to amma za a ce setin maidugurin yake a'a wa man ba'u da jihatuha wanda duk yake nesa kawai ya tinkare ta Allah ya ganar da mu kenan wannan ya dan ƙara mana haske a ga wanda yake sallah dakhil masjidil haram da kuma wanda yake wajen ba ni sunan shi masjidil haram wanda yake baya kallonta da ido iri na irinka jiha zai nema saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma bainal mashriqi wal maghribi qibla shikenan tsakanin mashirki da magaribi hadisin turmizi alƙibla ne riwayar abu huraira hatta mutanen madina su ma suna da wannan hukuncin haka ake yin kiyasi akan dukkan jihohi baki ɗaya da wurare wannan taisir ne daga Allah ko walli waje haka shatarar masjidil haram jihatar masjidil haram kenan تسيقبا فإن أخبره ثقة بيقين أو وجد محاريب إسلامية عمل بها ويستدل عليها في السفر بالقطب والشمس والقمر ومنازلهما وإن اجتهد مجتهدان فاختلفا جهة لم يتبع أحدهما الآخر ويتبع المقلد أو sauƙuhuma indahu aw sauƙuhuma indahu to sai wani karatu idan mutum ya zo wani gari bai san ina gabar take ba to ana so ya tambayi amintacce kun ga wani karatu ko duk wanda ya je gari baƙunta zai tambayi a ina alƙibla take to ya nemi amintacce yardajje ya tambaye shi kaka je ka tambayi watakila wanda baya sallah ko ka tambayi wani fasiki ko ka tambayi wani fajiri ko ka tambayi kaza kaza kaza da sauransu ka nemi amintacce to ni ya ni da nake bako ne zan gane amintacce ka kwatanta fa in akhbarahu thiqatun bi yaqin idan wani amintacce ya bashi labari da yaqini ka ji fa malam kar fa kai sallah sai ka tabbatar da yaqini gagabar shikenan aw wajada mahariba islamiyya yanzu anan gurin malam ya gaya mana ta yaya bako wanda bai san gari ba yake gane alƙibla da dalilai ne guda biyu na ɗaya in akhbarahu thiqatun bi yaqin wato ya nemi amintacce ya ba shi labari dole mai ba shi labarin nan ya zama tsika ne amintacce ne ko kuma mai kiyayewa ne mai kula ne idan ka zo ka tambayi wani mutum malam da Allah ina ne alƙibla sai ce ina tsammanin fanan ne gabar ɗin nan a ba yaƙi ne ba ne ya zama bizan malam da Allah malamai ina ne a kibla a muna tsammanin fa kaman nan ne muna tsammanin kaman nan ne wannan ya zama mai zanna shi kuma ya ce akhbarahu siqatun bi yaqinin amintaccen mutum ya baka labari ya ce yaqini tabbas nan ne gabar Allah sa kuna ganewa akhbarahu siqatun bi yaqinin dai kenan dalili na biyu da zaka iya gane alqibla ko kana matafi ko kana bako a gari awwaje da mahariba islamiyya amila biha maharib jam'i ne na mihrab mihrab shine wato ina at-taqa allati fi qiblati al-masjid irin wannan dakin liman din mihrab wato wannan kamar dan yusalli fil mihrab ake ta ni me zan ce da Hausa ne mihrabin nan me ake cewa mai rabi da haka dai muke faɗa ko mai rabi to mai rabi kun ne gane mai ake ne ina fata na fahimta to wasu abinda suke ce mai rabi shine alama ce a kowane masallaci da ake yi alamar alƙibla to yanzu mu me yi alamar alƙibla a masallacin mu hancin liman haka ne ko ba ka bane ba hancin liman shine alamar alƙibla ne to idan ka ga hancin liman mihrabi na musulunci kar baka je ka ga wani gini daban na banza ka dauka shi ne a mahariba islamiyya wasu alamomi na alƙibla na musulunci to wannan amila biha za ka yi amfani da shi a daɗin ko a daji ko a gida ko a gari ko a wani wuri haka sai su yi wata alama da za ta nuna kawai nan gabar ne ko da kana cikin tafiya kawai sai a buga mihrabi a yi alamar mihrab haka sai a tafi a bashi saboda matafiya saboda musulmi idan ya zo ya gane ina ne alƙibla wuri kaza ne ban ji ba ana aji me yawwa ko ajiye randa ajiye abin alwala ana inda suka damu da addini kenan malam masha Allah Masha Allah, yanzu abubuwa sun canja, sai dai Allah soke. To, wasu sun yi magana akan wannan maharib maharib cewa ajiye irin wannan mihrabi mihrabi wai bid'a ne. To kuma a farkon musulunci a da baki matafiya ba sa iya gane alƙibla, ba sa iya fahimtar ina ne alƙibla sai me sai da wannan maharib din. da haka ba laifi bane ko da yanzu mutum ko a daji ne ya tsaya yayi ko da itace ya dan yi wani alama haka da zai nuna alƙibla ne wannan ba laifi ba wannan akwai maslaha azima ba ta cikin bid'a daga cikin bid'o'i da wasu suke faɗa wannan mubalaga ne da takalluf a cikin shari'a wa yustadallu alaiha fi safari wal bil qutub to anan gurin malami malami yana mana bayani akan ana iya kafa dalili da alƙibla yustadallu alaiha a kafa dalili da samuwar alƙibla a tafiya da abin da ake cewa alƙuto alamar ka gane alƙibla ta sama shine amfani da wani tauraro da ake ce da shi ƙutubi yanzu kun ganan wujudul maharib islamiyya ko ikhbaru ikhbaru siqatin bi yaqinin wani a ƙasa ne to idan babu siƙa ɗin babu maharib ɗin fa to idan kana cikin tafiya to sai ka nemi dare sai ka bari in dare ya yi ya za ka gane gabar ko kuma idan za ka yi sallar magariba ko isha'i kuma baka san ina ne gabar ba to kai amfani da kotob kotob wato sunan wani tauraro ne wanda duk taurari ga baki ɗaya suna yi masa fadanci shi suke kewayewa shi ne ake cewa wani ya yi ƙudubi ne ina fata ana fahimta me yasa aka ce ƙutub saboda shi tauraron ƙutub shi baya yawo a tsaye yake a wajensa amma sauran taurari suna yawo amma tauraron ƙutub baya yawo amma baqiyatun nujum suna yawo ta dur to shi kuma sai Allah ya ajiye shi a alƙibla a gabar yake ko yanzu wanda suka san harkar tauraro din suna ɗagawa za ka gan shi a ce wannan kullum yana nan amma akwai tauraron da in ka duba yau ka sa alama yau in ka duba gobe in ka duba gan shi a wurin ba ko wani ya zo gefensa ko ya tafi Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sai ka tambaya idan rana ta yi wani ina taurarin nan idan dare kuma yawan lokacin inda fasken da hasken da farin wata da wai zagar su kaca kaca kaca kaca kaca kowane tauraro guda ɗaya in ka ɗaga shi girmansa miliyoyin duniya ne tauraro ɗaya faɗinsa da girmansa a sama wannan duniyar za ka saka miliyoyinta a cikinsa ƙwarai kuwa ai an yi rubutu akan girman taurari in an gaya maka girman wani abun kawai sai dai ka ji kawai da kunnanka ba lallai ƙwaƙwalwarka ta iya ɗauka ba in wannan yana nuna wani abu to yana nuna mana girman mulki da sarautar ubangiji tabaraka wa ta'ala Allah ƙara mana imani to amma kowa ke iya gane shi ba sai ƙwararre haziki akwai wanda yake da wani dalili na gane alƙibla kamar wanda muka karanta a baya ko dai da tauraro ko da jadayin ko da ƙudubin ko kuma da ikhbaru siqatin din bi yaqinin to kullum in ka zo ka yi sallah a wurin da baka san ina alƙibla bane da ɗaya daga cikin dalilan da aka baka ka yi amfani da su zaka iya wannan babu laifi shi ne wa yashhadu al-arifu bi adillati al-qiblati li kulli salatin wanda yake al'arifi ne da dalili na alƙibla a kowace sallah zai wala ya tafi bil ishihadi lis salatil ula kenan bai zai wadatu da wato ijtihadin da yayi akan sallah ta farko ba kowace sallah in yazo sai ya neman mata alƙibla kenan abinda ake nufi a ba mamaki idan yayi yayi kokari a sallar azhar yazo zai yi la'asar kuskure ya bayyana cewa sallar azahar ɗin da yi ba akan daidai ba ne da haka kowace sallah idan ya zo sai ya mata ƙoƙarinta ya neman mata wai ina ne alƙibla ko zai iya gane kuskurensa a ta farko to amma a irin wannan yanayi wala ya qadi ma salla bil awwali ba zai rama abin da ya salla ya sallata da ishadinsa na farko ba tunda ai an bashi dama daga cikin sharaɗin sallah wa minhan niyyatu akwai niyya fa yajibu an yanwiya aina salatin muayyana lalle ne idan mutum zai sallah sai yayi niyya an gane ko an niyyatu shine alqasdu wajibi ne ya ainihin dauki niyyar ainihin sallar da zai abin da ake nufi yin azar ne ya sa a ransa azar zai yi in la'asar ne ita ma haka in isha'i ne ita ma haka ya niyyaci sallar da zai yi ta a wannan lokaci yanzu misali za mu yi sallar isha'i kawai wani aransa kawai sai kabbara shi bai ayyana isha'i za a yi azhar za a yi la'asar za a yi ba kawai shi ma ruwansa bai tuno ma wace sallah za a yi ba sallarsa ba ta yi ba ƙwarai kuwa duk wanda ya zo zai yi azhar kawai shi kabbarawa yi bai ma damu ba a azhar ne a la'asar ne isha'i ne kawai shi dai ya kabbara sallarsa ba ta yi ba dole sai ya ayyana a ransa yanzu din nan da na zo zan yi sallah me zan yi isha'i ana kadika mata sallah zaka tuno cewa wace zaka yi isha'i kai ma kana kadika mata sallah zaka tuno wace sallah zaka yi la'asar to shi yasa aka ce idan ka zo kabbar harama dinnan Allahu akbar kana cewa Allahu akbar Allah lokacin kake Allahu akbar zuciyarka tana gaya maka Allahu akbar isha'i zan yi Allahu akbar magarba kenan Allahu Allahu akbar zan fara sallar magariba ba wai nawaitu salatul magharibi ba kamar yadda suke faɗa wannan bid'a ne at-talaffuz bi niyya fi salat bid'atun a'a amma lokacin da dole ne idan mutum zai kabbara harama sai ya halatto niyyar wace sallah zai yi to yadda za gane karatun duk wanda ya zo ya kabbara sallah Allahu akbar bai ma tuna wace sallah zai ba to ba ta yi ba a to in ba haka ba me ya amfanin cewa niyya sharaɗin sallah ne me ya amfanin faɗin manzon Allah innamal a'malu binniyat ba amfani kuma me ya amfanin cewa duk wanda zai sallah fa ya fasan me yake yi ba shine wata ran muna karatu muka ce me hukuncin mutumin da aka koro shi hayya barawo barawo can daga tal'udu aka koro shi sai ai ya ci za ana ana ana ana sallar isha'i pop ya shigo kawai yana zuwa Allahu akbar yayi ruku'i do Allah ya shiga da niyyar isha'i ne ko neman uya na'am ko faɗi gaskiya dai ai ga bayani na faɗa koro shi akai barawo ne barawo barawo yana zuwa ya pop ya shiga masallaci ya shiga tsakiyar kawai kabbara ya ruku ya saji da wace niyya ya shiga babu watakila ma to ba za mu ce bai da alwala ba dan ba mu sani ba amma mu yanzu a zahiri eh me ya shigo da shi ɓuya kaga bai da sallah kenan to kai ma da ka zo haka kurin ka taho ka kabbar sallah ba kama ayyana wace ba to suka ce niyyar ka bata yi ba dole sai ka ayyana ita sallah shine niyyar sallah din amma ba a cewa nawaitu salat kaza nayi niyyar sallah kaza ba a fada ina fata ana fahimta al'ibadat kulla la tasihu illa bin niyya ibada ba ta inganta sai da niyya idan mutum ya ba da niyya ba shikenan misalin wani ya je kurin ya ɗauki kuɗi ya bayar ashe ba da niyyar sadaka ya bayar ba ba ka da lada ka dai bayar kawai dole in za ka ba da sadaka sai ka kulla a ranka cewa me sadaka za ka bayar fa yajibu an yanwiya aina salatin muayyana mala ya ce wajibi ne ya yi niyyar ainihin sallar ayyananne sallah wacce zai yi ta a yanzu kenan ina fata ana fahimta amma na waito an nusalli kaza kaza wannan bai halatta ba abin tausayi za ga mutane wai wani an zo kabar harama har haka yake yana motsa baki Allahumma Allahumma inni nawaitu salati zuhri iqtida'an bil imami faradun farilla ne Allahu akbar hadi bid'a duk wanda kaga ya zo sallah ya daga hannunsa yana haka wai yana niyyar sallah a wannan yankan rake ne da saura ai kawai me zaka yi Allahu akbar cewa da kai Allahu akbar Allah mai girma zan fara ishayi shikenan niyya ta kullu kuma aslan ma malan ita niyya ai in dai ba cewa aka ka lafazta ta ba ai ba sai ka lafazta ta ba yanzu misali in na tashi a nan akwai inda zan je abu ne da yake cikin zuciya nan akwai inda kuke tsammani zan je ko ni kuma yanzu a zuciyata na san ina zan je yanzu shi kenan idan zan tayi zan tafi ce bismillah zan tafi asibiti sai ka faɗa amma me kana tashi kawai na zaka shi kenan kana zuwa gurin alwala bayan magariba ka zo kana alwala ka shigo masallaci dama me zaka yi isha'i me ake bukata kawai in ka zo kabbar halama ka daɗa tinowa cewa don kar ka zama rafkananne ga falalle to yanzu fa isha'i zan yi in ka kwana a masallacin nan to ai kai mai hankali ne ka san me isha'i ta wuce sai ka ji cewa me to yanzu fa asubahi zan yi to shine abin da ake nufi ina fata ana fahimta yawwa Allah ganar da mu ta gashi lokaci ina so da in kifa babin nan wallahi amma ba zai kibo ba na'am to menene farillan wannan lokacin kalas ta yi duk abu ɗaya ne a yi menene farillan lokacin magariba magariba zan sauke farillan lokacin asubahi mecece asubahi shikenan amma ina so ka gane wani abu guda kabbar haraman nan fa ba ku ji malaman bikin suna cewa niyyatu inda takbiratul ihrami ba to ba mun ce bid'a ne lafaz ta niyya ba to me ma'anan wa niyyatu inda takbiratul ihrami halattowa ko ka halatto da ibadar da za ka yi a wannan lokacin yanzu misali ina zaune a nan kawai sai zuciyata ta ce mun ɗauki ruwan nan ka sha kawai sai ka ga na yi haka na buɗe na sha lokacin da na miƙa hannu na yi niyyar mai ɗaukan roba zan sha ruwa to sai na faɗa na yi niyyar ɗaukan roba zan sha ruwa wani ina yin bayani ne ga waɗanda suke furta niyoyi bidiyo'i da suke na furta niyyar yin abu amma akwai wasu niyoyin da shari'a sun ce a farta yanzu kamar za ka yi umra an ce ka ce labbai kallahumma umratan shi wannan shari'a ta ce sai ka lafasta in za ka ɗauki niyyar aikin haji shi ma sai ka lafasta amma yanzu zai je kira sallah shi kenan sai ya ɗauki lafika na waitu azani salatul isha'i farazun Allahu akbar ba zan ce ya yi hauka ba amma dai ya yi bida ko daga ce mutum ya yi hauka daga ce mutum ya yi bida wanne ya fi ɗan sauki-sauki to abin da muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuɓa da shi Allah ya fi mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh